أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna hudu ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka yake ko? na? hudu ko? eh? uku? to
ba kalanda ake magana ba sarkin musulmi ne ba jan uku kace ba
a'a sanarwar sultan uku yau wai sultan a sanarwarsa yau uku to ta sultan ma nasiru za a yi an ce sanarwar sultan yau uku ga watan safar a kuma lissafin kalanda da ake bi shi kuma hudu ga wata ko? to ai tsakanin kwana ɗaya ne hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1443 wanda ya daidai da 11 ga watan tara shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawar zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimatul iziya na babban malami abul hassan ashadali wanda muke bibiyar sharhi da ƙarin bayani na ainihin profesa muhammad mansur sokoto hafizahullahu ta'ala a cikin littafinsa mai suna fatuhu wato rabbul bariya Uh, wannan kuma shine darasi na 62 ko 63 kai eh, shine darasi na 63 mun karasa bayani akan salatu al-khusuf kuma mun fara tattaunawa game da salatu listisqa wanda ita ce sallah ta hudu cikin jeren giyar sunnoni masu karfi da mala yake ta karantar da mu ya gaya mana cewa ita wato salatu listisqa tana daga cikin sunanin mu'akkada salatu istisqa tana kasancewa ne domin gyaran amfanin gona ko kuma don a samu ainihin wato ruwan sha ga dabbobi da ɗan adam da kuma ainihin wato wani haka shine gurin da muka ce za mu ɗan gyara satin da ya gabata lishurbi hayawanin domin shan dabbobi ni sai na ce abu mai rai duk da cewa dai abin yana iya shiga amma dai hayawanin dabbobi adamiyyin ɗan adam augairihi ko waninsa ko mun ji ainihin wato hikimar yin ta shine idan mutane suka tsinci kansu cikin kamfa da kuma fari na ruwa ƙasa ta bushe ta ƙeƙashe amfanin gona ya fara mutuwa ruwan sama ya tsaya cik to wannan mustahabbi ne a wajen jumhur shugaban musulmi ya fita tare da mutane zuwa wurin sallah bisa ga sufar da za a yi bayanin ta insha Allah ya sallaci sallah raka a biyu saboda tabbatar haka daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadithin Abbad bin Tamim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa musalla ya roƙi ruwa kuma ya fuskanci alƙibla ya yi sallah raka a biyu ya kuma juya mayafinsa ya sanya abin da ke kan kafaɗarsa ta dama na mayafin ya koma kan kafaɗar hagu duk da cewa shi abu hanifa ya saba wa haka ya ce ba a sannanta yin wata sallah ta istisqa'i ba haka ba a sunnanta fita domin yin sallar roƙon ruwa ba ya kuma kafa hujja ne da abin da ya zo na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi istisqa'i roƙon ruwa ba tare da ya yi sallah ɗin ba kamar yadda shi ma bayanin zai zo amma wannan hadithin da shi imam abu hanifa ya kafa hujja da shi sai malamai suka ce ai wannan ba hujja ce a gare shi ba hujja ce a kansa ya kafa wa kansa da kansa hujja to za mu tashi kan sifatu salatul istisqa qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace sifatu salatul istisqa wato siffar sallar roƙon ruwa idan an samu kai cikin kamfa da daukewar ruwa ko kuma ainihin wato fari yaya in an fita za a yi sallah duk ire-iren waɗannan bayani a kansu yana da matukar muhimmanci wani lokaci sai ga abin ya tunda ba yawan faruwa yake ba in ya faru sai a yi jungun-jungun ko kuma a rasa to ya za a yi kai kanka da kake dan zuwa makarantar ba a taɓa yin bayani cikakke game kai ma ka fahimci rabi-rabi ba ka fahimta ba nama ya dahu romo ɗanye kenan to shi sa fahimtar haka ita kanta siffar yadda ake salatul istisqa din zai taimaka kwarai to sai malam yake cewa wasifatu haka sa'irin nawafili wai sifar ita salatul istisqa kaman sauran nafulfuli ne raka'atani raka'a biyu ya jiharu fihi ma bil qira'ati kuma shi mai sallar zai bayyana da karatu a cikin su ذكر المصنف رحمه الله سي بروفيسا yake cewa mawallafin littafin iziya abul hasan ya ambata cewa anna haka sa'irin nawafil cewa ita salatul istisqa ba ta da bambanci da sauran nafulfuli na yau da kullum wallazi tufiduhu an-nususu amma abinda nassosi suke fa'idantarwa annaha tusalla jama'atan za a yi ta ne sallar jam'i da haka ta bambanta da sauran nafulfuli ma'ana ta wannan sigar kenan za a sallace ta ne a jam'i yusalli bihimul imamu raka'atain liman zai yi wa mutane sallah raka'a biyu ka salatin eid kamar yadda ake sallar idi wa ya jiharu fihima ya kuma bayyanar da karatu a cikinsu kama ta kaddama fi hadithi bin abbasin kamar yadda bayani ya gabata cikin hadithin abdullahi dan abbas wa salla raka'ataini kama yusalli kama yusalli eid wa salla rak'atayn annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla raka'a biyu kama yusalli al-eid kamar yanda yake yin sallar idi wannan hadithin hassanahu al-albani kamar yanda bayani shi ma ya gabata wa fi hadith abdullahi bin zaid da kuma hadithin abdullahi bin zaid thumma salla rak'atayn sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi salla raka'a biyu jahara fihi ma bil qira'ati kuma yayi karatu a fili a bayyana a cikin su wannan shi ma hadithin ya gabata hadithi ne sahihi وقد ورد في هيئة صلاة الاستسقاء عدة أحاديث ثابتة ما لك شو وقد ورد في هيئة صلاة الاستسقاء عدة أحاديث wato hadisai da dama sabitatan tabbatattu sun inganta da suka zo game da sifar wato sallar roƙon ruwa min ha daga cikin waɗannan hadisan mayali ga wasu daga cikinsu kamar yadda bayaninsu zai zo حديثي نفرقو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا من زن الله صلى الله عليه وسلم يا فتا متبذلا cikin rashin ado shine mutabaddilan bai ma'ana bai yi ado ba bisa ɗabi'a yadda aka saba to ita wannan tunda sallah ce ta nuna ana cikin damuwa ana cikin fargaba ana cikin tashin hankali ai ba magana ai kwalliya da haka bai yi ado ba shine mutabazzilan ya fita cikin rashin ado ainihin mutawadhi'an yana mai kankantar da kai mutadarri'an yana daga murya wajen ambatan Allah shine at-tadarru hatta atal musalla haka annabi ya fito cikin wannan yanayi wato kamar dai an fito cikin jiki ba karfi an fito cikin ainihin wato alhini da jimami an fito cikin yanayi wanda yake da an gani za a tausaya wa yanayin da mutane suka fito annabi ya fito cikin wannan hatta atal musalla har ya zo gurin sallah faraqal minbara ya hau kan minbari falam yakhdub khutbatakum hadhihi amma bai yi irin wannan hudubar taku ba irin hudubar da ake a sallar idi ko sallar juma'a ko wani abu mai kama da haka a tsawaita bayani ba irin wannan hudubar yayi ba walakin lam yazal fi du'a sai dai bai gushe ba yana ta yin addu'a wa tadarru'u da kankantar da kansa ga Allah maɗaukakin sarki wa takbir da kabarbari wayannan kusan su ne mafi yawan abin da ya yi a cikin wannan khutbar tasa thumma salla raka'atayn sannan ya tashi ya salla raka'a biyu kama yusalli kama yusalli fil eid kama yusalli kaman yanda yake yin sallah fil eid a sallar idi wannan hadisin hassanahu al-albani sannan akhrajahu abu daud imam abu daud ya fitar da shi hadisi na 1165 imam tirmidhi hadisi na 555 imam an-nasa'i mujalladin sa na farko shafi na 226 ka kuma duba al-irwa irwaul galil na sheikh albani cikin shafi na 665 حديث نبي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال يتي خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي النبي صلى الله عليه وسلم يا فترو قروا فتوجه إلى القبلة sai ya fuskanci alƙibla ya du'u yana ta'addu'a yana ta'addu'a wa hawwala rida'ahu sannan ya juya mayafinsa thumma salla raka'ataini sannan ya salla raka'a biyu jahara fihi ma bil qira'ati yayi karatu a bayyane a cikin wannan raka'a rakawoyin hadithin imam al-bukhari ya fitar da shi hadithi na 1024 imam muslim hadithi na 894 wa qad rawahu al-imam ahmad bi lafzi imam ahmad shi ma ya ruwaito wannan hadithin da lafazin kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wajen sallah fastasqa ya roki ruwa wa hawwala rida'ahu ya juya mayafinsa hinas ta qabala al-qibla lokacin da ya fuskanci al-qibla wa bada abis salati ya fara sallah qabala al-khutbati kafin yayi khutba thumma istaqbala al-qiblata sannan ya fuskanci al-qibla wa da'a yayi addu'a kaga wannan shi ma duk yana cikin sifa da kaifiyar ainihin yanda annabi ya sallaci salatul istisqa wannan hadithin shi ma imam ahmad ya fitar da shi mujalladi na hudu shafi na 41 حديث نا هدو وانا نا أكو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي كاغا دك سي أنفتا ده حديثا سنا نونا النبي يافتا النبي يافتا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي من ذا الله كودي كي أكون نسكي غنن ذا إيه با سي أني أمسلاتي وبا سي كذا بذا مجا أشان إن شاء الله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يتي من ذا الله يافتا وجن صلى فاستسقى ya roƙi ruwa wa hawwala rida'ahu to yastasqi fa salla bina rak'atayn yayi mana salla raka'a biyu bila adhanin wala iqama ba kiran salla ba iqama thumma khatabana sannan yayi mana khutba wa da Allah azza wa jalla ya roki Allah mai girma da buwaya wa hawwala rida'ahu ya kuma juya mayafinsa faj'ala al-aymana 'ala al-aysar ya sanya kafada abinda ke kan kafadarsa ta dama ya koma kafadar hagu wal aysar wal'aisaru alal aiman abinda ke kan kafadarsa ta hagu ya koma kan kafadar dama wani hadithin shi ma isnaduhu layyin wato isnadin hadithin akwai ainihin wato rauni imam ahmad ya fitar da shi mujalladinsa na biyu shafi na ainihin wato 326 sannan ibn maja shi ma ya roto hadithin mai lamba ta 1268 وفي هذه الأحاديث وغيرها مما ورد في الباب مسائل akwai matsaloli a cikin waɗannan hadisai da wasunsu ma cikin abin da aka ruwaito a wannan babi na salatul istisqa al'ula matsala ta farko in ka tattara hadisan salatul istisqa to za ka samu matsalar rab'ul yadain daga hannaye fi du'a istisqa a wajen addu'ar roƙon ruwa ya za a ɗaga hannun wa anas na radiyallahu anhu qal an karɓo daga anas Allah ya ƙara masa yadda ya ce kana annabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi shay'in min du'a'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya ɗaga hannunsa sama a cikin wani abu da yake yi na addu'o'insa illa filistiska sai dai a sallar roƙon ruwa a nan ne yana ɗaga hannayensa har akan ga farin wato hammatarsa haka ainihin wato yadda yake ɗaga hannayen sama wa annahu yarfa'u yana ɗaga hannayen nasa a roƙon ruwa hatta yura bayadu ibtayhi har akan ga hasken hammatarsa haka hasken jikinsa mayafin yana zamewa ana ganin hasken hammatarsa sallallahu alaihi wasallam wajen ɗaga hannun yadda yake yi sama wani hadithi imam bukhari ya rawaito shi hadithi na 1031 sannan imam muslim hadithi na 895 وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى النبي صلى الله عليه وسلم ياي استسقاء يا روقي ruwa fa ashara bi dhahri kaffaihi ila sama sai ishara da ainihin wato bayan tafin hannayensa sai suka kalli sama shi haka ake ba haka ake ba ba ba kamar yadda ka saba yin addu'a haka ba su za a daga su kuma haka za a yi nan ne zai kalli sama ciki kuma ya kallo ƙasa na fata an gane haka za a yi to kaga duk irin wannan za ka ga yawanci irin wannan in za ka nuna wani abu kai ka fi morewa sama da wanda shi baya zuwa karatu sai dai ya saurara ta, ta, ta kasir ko ya saurara ta social media ko wani abu mai kama da haka in ba an yi sa akwai bidiyo ba kaga shikenan sai dai kawai mutum ya ji bai sanya aka ba ya dai yanzu kun ga kun ga na daga hannu na nuna yadda za a yi shi wanda saurara zai kawai sai dai in bai san kaifiyar ba to kaga a ɗabi da rigima dan dai wanda ba sa zuwan kasu zo ɗin kenan kai ka ci gaba da zuwa ko an fahimta to sai yake cewa wannan hadithin to mun kar wa fi lafzin ko wa fi lafzi abi daud a cikin lafazin imam abu daud kana yastaski hakaza annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin du'a addu'ar roƙon ruwa kamar haka wa madda wa madda yadayhi sai ya miƙar da hannayensa wa ja'ala butunihima wa ja'ala butunahuma sai ya sanya cikin dan yatsun mimma yadil arda shine yake kallo ƙasa sannan su kuma bayan tafin hannayen su ne masu kallon sama kamar ana roƙon Allah ya zubo kenan shi ne wannan kamar tafa'uli ne na ruwan ya zubo haka kamar yadda hannun ya karkato ya ƙasa to shi ma ruwan ake tafa'uli da ainihin wato ya taho hatta ra'aitu bayada ibtaihi yace har sai da naga hasken hammatarsa sallallahu alaihi wa sallam daga hannu ake sosai qala an-nawawi imam an-nawawi yace qala ulama malamai suka ce as-sunnatu fi kulli du'ain wato sunna a kowace addu'a liraf'il bala inda za a yi ta ne don ɗauke wata wani bala'i an yarfa a yadai hito shi mai addu'ar ya ɗaga hannunsa sosai inda addu'a ce ta ɗauke wani bala'i an fahimta wata musiba ta afkowa al'umma ana ta addu'o'i na Allah ya yaye wannan bala'in to wannan sunna in ji imam annawawi ya ce malamai sun ce sunna shine ɗaga hannaye sama lokacin da wani bala'i ya sauka ake so Allah ya yi shi ja'ilan zuhura kafaihi ila sama yana mai sanya bayan tafin hannayensa su ne za su kalli sama sabanin addu'a da ka saba nan cikin tafin ne yake kallon sama in za ka yi addu'a ko to shi kuma wannan bayan ne zai kalli sama cikin kuma ya kallo ƙasa duk wata ainihin wato addu'a da za a yi ta bala'i ko wani abu nan ba wannan na masu tabbaci da ba ba wannan ba wannan ba san inda suka samu nasu ba tabbaci da a bubbuga a ƙasa ko to kaga ana daga hannu sama shi kuma sai a yi bubbuga a ƙasa sai a yi tabbaci ya da sai a yi ta karanta abin nan ana ana bubbuga a ko wa raddallahu allazina kafaru bi gaizihim lam yanalu khaira shi ma sai a yi to shi kai ake dafa to ikon Allah ikon Allah to kaji ita ashe wannan wa raddallahu allazina kai ake dafewa eh ita kuma waccan tabbaci ya da bubbuga a ƙasa wa idza da'a bi su'ali shay'in وتحصيله وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء idan ainihin wato zai roƙo wato wa idza da'a bi su'ali in zai roƙo shay'in wani abu wa idza da'a bi su'ali shay'in in zai roƙi wani abu wa tahsilihi ko san tabbatar wani abu an yaj'ala kaffaihi shine sai ya sanya tafukansa ila sama su dinga kallon sama shi kuma kaga wannan kenan kana son ko kuɗi ko aiki ko mata ko kaza ko gida ko to shi kuma wannan shine sai kai haka shi kuma wancan na Allah ta'ala ya abu to shine shi kuma sai kai wancan intaha wal hikmatu fil ishara bi zuhuril kaffain hikimar da ke cikin yin ishara da bayan tafin hannaye filistis ka a sallar roƙon ruwa duna gairihi amma banda waninta littafa'uli dan kyakkyawan fata bi taqallubil hali da canzawar halin da ake ciki zaharan li batinin wato zaharan li batinin an fahimta wato zahirin ya koma ciki cikin ya koma waje kama kila fi tahwilin rida kamar yadda aka faɗa wajen shi kansa juya mayafin shi ma tafa'uli ne kamar yadda aka juya mayafin nan to Allah ta'ala ya juya wannan yanayin da ake ciki na fari Allah ta'ala ya biyo bayan wannan juyawar da kuma ruwa shi ma kaga kamar tafa'uli din ne aw huwa isharatun ila sifatil mas'ul ko kuma wannan ainihin wato a juya hannayen sai zamanto kamar ishara nuni ne ila sifatil mas'ul zuwa ga siffar shi abin da ake roƙo din wa huwa nuzulus sahab shine saukar girgije ilal ardi a ban ƙasa kaga ɗayan biyun kenan ko dai kyakkyawan fata ake tafa'uli ne na cikin ya koma waje-waje ya komo ciki ko kuma ta wato ishara ce zuwa ga shi siffar abin da ake roƙo din abin da ake roƙo ko shine sama da aka hannun da aka daga wato kamar ana gayyato ko kirawo shi abin da ake roƙo din ya taho zuwa ƙasa a koma cikin fatuhul bari mujalladi na uku shafi na ɗari shida da ɗaya za ka ga maganar da shi alhafiz ya yi a kai wa amma raf'un nasi aidiyahum amma game da wato wato mutane su ɗaga hannayensu izuwa sama falima fi hadithi anasin wannan hujjar shine saboda hadithin anas fistisqa'ihi sallallahu alaihi wasallam yawmul jumu'a game da istisqa'in annabi wato roƙon ruwan da annabi yayi sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a alal minbar akan minbari farafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadaihi yad'u sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa yana yin addu'a wa rafa'an nasu aydiyahum mutane su ma suka daga hannayensu ma'ahu tare da shi ya na su ma suna addu'a to kaga wannan shine hujjar ba liman ne kawai zai daga ba in ya daga su ma mu za su daga kenan dalilin shine wannan hadisin imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisin hadisi na 1029 al-hadith wa sayati hadisin zai zo bayanin sa nan gaba athaniya wato tahwilul imam tahwilul imami rida'ahu wato juyawar da liman wato limami zai yi wa shi mayafin nasa to shi kuma ya ake juyawar wa zalika bi an yaj'ala ma ala yaminihi min rida'ihi ala yasari wannan juya mayafin ko shine liman ya sanya abin da ke damansa kan kafadarsa ta dama na mayafinsa ya koma kan kafadar hagu wal aksa da kuma ko wal aksi da akasin haka akasin haka shine na hagu kuma ya koma dama wastahabbahu al-jumhur amma mafi yawan malamai sun so wa qila al-mustahabbu qila kuma ma aka ce mustahabbi an yuqalliba zahara rida'ahu li batnihi wato ya juya bayan mayafin nasa ya koma ciki wa batnahu li zahrihi cikin kuma ya dawo waje kamar baibai kenan an bayyanta in yawa cikin nan sai ya juyo shi haka sai ya dawo waje shi kuma wajen sai ya koma ciki wasu sun ce haka za a yi juyawar na fata an gane li hadithi bin zaid saboda hadithin ibn zaid istasqan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki ruwa wa alaihi khamisatun wa alaihi khamisatun sauda yana sanye da khamisatan sauda wato wani gwado ko mayafi wanda yake mai kalar baki fa arada an yi akhudha bi asfaliha sai nufin ya dauko kasan mayafin ya dawo da shi fa yaj'aluhu fayaj'aluhu a'laha ya dawo da shi sama falamma thaqulat alaihi yayin da hakan yayi masa nauyi qallabaha ala atiki kawai sai juya ta akan kafadan nan sai ta dawo nan nan ta dawo nan da niyyar sai ya maida ita kamar upside down tunda mayafi ne can kasan sai ya dago shi ya dawo sama saman kuma sai ya koma kasa to da hakan yayi masa nauyi sai ya bar shi haka kawai sai juya shi kawai nan ya dawo nan nan ya dawo nan wani hadithi imamu ahmad ya fitar da shi hadithi na mujalladi na hudu shafi na 41 imamu abu dawud ya ruwaito shi hadithi na 1164 imamu albayhaqi mujalladi na uku shafi na 351 ka kuma duba al'irwa mujalladi na uku shafi na 142 wal hikimatu fi zalika to wai hikimar wannan juya mayafin attafa'ulu wato attafa'uli kyakkyawan fata alhikimatu fi zalika attafa'uli bi tahwilil hal wato yin kyakkyawan fata da juyawar halin da ake ciki na kamfa da kuma fari wa mahallu hadha tahwil inda alfaragi min alkhutba to a wani bigire ne ake jujjuyawa ma'ana liman zai juya mayafinsa ko kayansa su ma mamu za su juya nasu to a ina ne za a juya sai malam yake cewa za a juya din ne indal faragi min al khutba da da zara an gama huduba ana gama huduba to sai ayi wannan liman zai juya mayafinsa ko ya dauko nan ya dawo nan ko nan ko kuma ya maida ciki ya koma waje waje ya dawo ciki a waje ya dawo ciki eh ciki ya koma kuma waje zai iya haka su ma ma mu sai su yi haka kaji mas'ala ta biyu game da yanzu mun ji yadda ake daga hannun za a yi roƙon ruwan sannan mun ji yadda ake juya shi mayafin ko riga ko duk abin da mutum yake saye da shi a thalithatu mas'ala ta uku al khutbatu qabla salati listisqa aw ba'daha hudubar da za a yi kafin a yi sallar roƙon ruwan za a yi huduba ko kuma bayan an yi sallar roƙon ruwa wa qad ittafaqa al-qa'iluna bi sunniyati salati lil istisqa wato haƙiƙa waɗanda suka ce sunna ne yin salatin listisqa sallar roƙon ruwa to malaman da suka faɗi cewa sallar roƙon ruwa sunna ce sun haɗu ala anna laha khutbatun akan cewa ita sallar roƙon ruwa tana da huɗuba illa riwayatan in banda wata ruwaya fi mazhabi ahmad da aka samu daga imam ahmad wa mazhabu malik wa mazhabu malikin mazhabar imam malik wa shafi'i da shafi'i wa ahmada da imamu ahmad fil mashhuri anhu a cikin abin da ya shahara daga shi imamu ahmad wa akthari ahlil ilm da kuma mafi yawan malamai ma'abota ilimi ila annal khutbata sun tafi akan cewa ita khutban nan ba'da salati za a yi ta ne bayan an yi sallah kamar yadda ake sallar idi sai bayan an yi salatu istisqa sannan sai kuma a yi khutba ka duba ad-dasuqi mujalladi na 1 shafi na 406 ka kuma duba littafin al'um na imam ash-shafi'i mujalladi na ɗaya shafi na 221 sannan ka duba al-majmu na imam nawawi mujalladi na biyar shafi na 77 da kuma al-mughni na ibnu qudama mujalladi na biyu shafi na 432 da kuma kishaful qina wato shi kuma mujalladin sa na biyu shafi na 69 wa madhhabu malikin wa ahmad fi riwayatin thaniyatin anhuma sannan mazhabar imam ahmad eh, imam malik da imam ahmad a wata ruwaya ta biyu da aka ruwaito daga gare su ila annal khutbata qabla sala sun tafi akan cewa huduban nan za ta kasance ne kafin ayi sallah ma'ana sai an yi hudubar sannan sai ayi sallah والظاهر أن الأمر في هذا واسع مالن yake cewa professor Mansur yake cewa الظاهر abin da yake bayyane annal amra hakika al'amari fi haza game da yin hudu ba kafin sallar istisqa'i ko bayan sallar istisqa'i wasi'un duk al'amarin akwai yalwa a ciki akwai fadi fayajuzu da haka yana halatta an ya khutuba qabla sala liman ya khutuba kan ya salla aw ba'daha ko kuma ya khutuba bayan sallah din duk babu matsala wa hadha takhyiru wannan zabin riwayatun thalitha ita ce riwaya ta uku fi mazhabi ahmad a mazhabar imamu ahmad domin shi imamu ahmad kaga kenan yana da ruwayoyi wajen guda uku kenan akwai ruwayar da ya tafi akan cewa za a yi hudubar bayan salatul istisqa akwai kuma ruwayar sa cewa za a yi ainihin hudubar kafin a yi sallar istisqa akwai kuma wannan ainihin wato mazhabin na uku zabi ko a yi salatu a yi hudubar kafin salatul istisqa ko kuma a yi ta bayan an yi salatul istisqa wa ikhtarahu shawkani wa ghayrahu imamu shaukani da waninsa su ma sun zaɓi wannan mazhabin cewa za mutum yana da zaɓi shi liman yana da zaɓin ko dai ya khutuba kafin sallah ko kuma ya bayan an yi sallah wa yustahabbu an takuna khutbatuhu munasibatan lil hadath kuma an so hudubar da shi liman zai yi ta dace da abin da ya faru an fahimta ana abin da ya faru shine rashin ruwa to hudubar ta dace da irin abin da ya faru kar kuma ya yi hudubar akan wani abu da babu dangantaka tsakanin hudubar da abin da yake ake ake ciki mushtamilata izhar liftiqar sannan hudubar ta kunshi bayyanar da buƙatuwar mutane wan nadami da nadama wa taubati da tuba ila Allah zuwa ga Allah kama qala al-Abbas kamar yana al'abbas ya faɗa hinas taska bihi umar ibn al-khattab lokacin da umar bin al-khattab ya nemi al'abbas wato ya nemi istisqa'i roƙon ruwa daga ainihin wato al'abbas radiyallahu anhuma wa hadhihi aidina to cikin addu'ar da shi al'abbas yake yi sai ce ya ubangiji wa hadhihi aidina ilaika bidhunub wa'annan hannayenmu ne ya ubangiji mun miƙo su zuwa gare ka masu yin wato da zunubai shine wa hadhihi aidina ilaika bidhunub hannayenmu ne ya ubangiji wato zuwa gare ka waɗanda suke masu zulmai masu aikata laifi wa nawasina ilaika bitauba sannan ga makwarkwadar kanmu nan zuwa gare ka da tuba fasqinal gaitha ya Allah ka shayar da mu ruwa cikin tawassulin da shi al-Abbas yayi da addu'o'in da yayi kaga yayi wannan cewa ya ubangiji ga hannayenmu nan masu laifin nan mun dago su zuwa gare ka ga kawunan mu makwarkwada kanmu ya ubangiji mun miƙo ta zuwa gare ka muna masu tuba ya ubangiji ka shayar da mu ka bamu ruwa wa nahwi zalika da makamancin haka wannan hadithin zakarahu al-hafiz bil fati mujalladi na biyu shafi na 497 wa azahu ila zubair bin bakkar amma ya ainihin wato ah, danganta wannan isnadin ko wannan magana zuwa ga azubair bin bakar fil ansab wa min al-adiyatil madhkura ar-rabi'atu ko ko ar-rabi'atu fi- fi kayfiyatid du'a mas'ala ta hudu game da kaifiyar yanda ake yin addu'a din in an je roƙon ruwan bayan an yi sallah ya ake addu'a fa yustahabbu an so an yad'u al-imam liman yayi addu'a wa yakthuru wa yakthuru al-mas'alata qa'iman ya yawaita roƙo qa'iman kuma yana tsaye mustaqbilal qibla yana mai fuskantar al-qibla rafi'an ainihin wato mubaligan fi ihima rafi'an yana mai daga hannayensa mubaligan fi ihima yana mai kaiwa matuƙa wajen daga hannayen ja'ilan zuhura kaffaihi yana mai sanya bayan tafin hannayensa ila sama zuwa sama wa yarfa'un nasa aydiyahum mutane su ma su daga hannayensu wa yuhawwilul imamu rida'ahu liman sai ya juya mayafinsa wa min al-ad'iyati al-ma'thura yana daga cikin addu'o'in da al-ma'thura aka ruwaito filistisqa wato game da sallar roƙon ruwa mayali sune hadisan nan da su- masu zuwa an jabiri na radiyallahu anhu kale ce ataitun nabiyya sallahu atatin nabiyya sallahu alaihi wasallama bawakin wato wasu mata taron makoka masu koka masu kuka sune bawakin jam'u bakiya wato jam'i ne na mata masu kuka ya ce a tati domin su ne masu rauni halin da ake ciki sun abin nan sai suka zo wajen annabi suna kuka shine a tatin nabiya sallallahu alaihi wasallama bawakin wasu taron masu koka wato makoka sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faqala annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin yana da tsawo amma malam sai ya dauko daidai mahallu shahid sai ce sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allahumma isqina gaithan mugitha ya ubangiji iskina gaithan ka shayar da mu ruwan sama mugithan wanda zai taimaka shine mugithan wanda zai agaza ya taimaka domin a fita daga cikin kamfa da kunci da fari da ake ciki ya Allah mari'an kuma ya zama mai daɗi ruwan nafi'an ya zama mai amfani gaira darrin ba mai cutarwa ba ja- ajilan kuma da gaggawa gaira ajilin ba da jinkiri ba ya ubangiji muna son sa da gaggawa halin da ake ciki ana buƙatar sa da gaggawa ba lo- ba- ba tare da jinkiri ba fa'adbaƙat alaihimu sama kawai sai sama ta rufe su ma'ana sai hadari kawai ya lullube su shi ne fa'adbaƙat alaihimu sama kawai sai hadari ya lullube su gaba da sai ruwa wannan hadithin imam abu dawud ya fitar da shi hadithi na 1169 a alhakim shi ma mujalladinsa na ɗaya shafi na 327 ta hanyar ah, ta hanyarsa kuma albai ya ruwaito mujalladinsa na uku shafi na 353 wa an amru bin shu'aib an karbo an amru bin shu'aibin an karbo daga amru bin shu'aibin an abihi an jaddihi qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza istasqa annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai yi roƙon ruwa qala yana cewa allahumma ski ibadak ya allah ka shayar da bayinka wa baha'imak da dabbobinka wanshur rahmataka ya ubangiji ka yada ainihin rahamaka wa ahyi baladakal mayyit ya ubangiji ka raya wannan gari naka matacce wannan ita ma yana daga cikin adiya wato addu'o'in da aka ruwaito na roƙon ruwa wannan hadithin imam abu dawud ya fitar da shi hadithi na 1176 وفي حديث عائشة حديثنا عائشة رضي الله عنها أنه لما قهط الناس take cewa lokacin da mutane aka jarabce su da fari wa wa'adahumul khuruja sai manzo Allah ya musu alƙawarin ranar da za a fita roƙon ruwa fa qa'ada alal minbar to ranar da ta zo sai aka fita da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan minbari fa kabbara yayi kabbara wa hamidallah azza wajal ya gode wa Allah mai girma da ɗaukaka thumma qala sannan ya ce innakum shakautum jadba diyarakum to sai ku gyara innakum jadba yasa ko eh innakum shakautum jadba diyarikum haƙiƙa kun kawo kukan fari da ke- da kuke fama da shi a garuruwanku ko gidajenku wasti ikharar matsari an ibana an ibani zamani wasti ikharar matsari kuma gashi an samu jinkirin saukar ruwan sama an ibani zamanihi daga lokacin da aka saba sauka wato eh, ruwa ya saba sauka na al'ada an kum gabarinku ma'ana lokacin da aka saba kaga kenan idan damuna aka ga lokacin bisa al'ada an saba ruwa watan kaza yake sauka sai lokacin yayi aka ji shiru ba a samu saukar ruwan sama ba kaga za a iya zuwa roƙon ruwa kenan ina fata an gane shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun kawo koke game da abin da kuke fama da shi na fari wasti'khar al-matri da kuma jinkirin saukar ruwan sama an ibani zamanihi ankum daga lokacin da ya saba saukar muku wa qad amarakum Allah subhanahu an tad'uhu kuma hakika ubangiji ya umarce ku da ku roke shi wa wa'adakum ya kuma yi muku alƙawarin ku roke shi an yastajiba lakum zai amsa muku thumma qala sannan sai manzo Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah Ubangijin halittu ar-rahmanir rahim mai rahama mai jin kai maliki yawmiddin mai mulki ko mamallakin ranar sakamako la ilaha illallah babu wani abun bauta bisa cancanta sai Allah yaf'alu ma yuridu yana aikata abun da yayi nufi Allahumma anta Allah ya Allah kai ne Allah la ilaha illa anta babu wani abun bautawa da gaskiya sai kai antal ganiyu kai ne mawadaci wa nahnul fuqara mu kuma mabukata ne anzil alaina algaitha ya Allah ka sauka mana da ruwan sama waj'al ma anzalta lana kuma ka sanya abin da zaka saukar mana kuwatan ya zama ƙwarin gwiwa wa balagan kuma ya zama mai kaiwa ne ilahinin zuwa lokacin da ake da bukata alhadith wannan hadithin hassanahu albani imam abu dawud ya fitar da shi hadisi na 1173 haka alhakin mujalladin ɗaya shafi na 328 ka duba al'irwa shafi na 668 alkhamisatu mas'ala ta biyar du'a'u raf'il matsari to an yi roƙon ruwan sama ya zo to kuma an fahimci cewa ruwan saman ya yawan da kuma mutane ba za su in masa ba an fahimta kila an fara rushe-rushe gidaje suna ta zubewa amfanin gona ana ta samun ambaliya yana ta kwashi wato ambaliya tana ta tafiya da amfanin gona to yanzu kuma kaga gwargwadon abin da mutane za su iya ɗauka za su iya amfana da shi na ruwa abin ya wuce saninsu to za kuma iya yin addu'ar Allah ya ɗauke ruwan sama to shine sai malam yake cewa du'a rab'il matsari addu'ar ɗauke ruwan sama idza kasura idan yayi yawa wa khifa anhu darar aka ji tsoron ruwan nan zai iya cutarwa ma'ana ruwan nan zai iya zuzubar da gine-ginen mutane zai iya ambaliyar wato wato koramu ko wato tafkuna ko ainihin koguna za su iya yin ambaliya su zamanto sun yi ta'adi to a iya yin addu'a wa yustahabu an yad'uwa to an so shi ma dai liman ya addu'a rafi'an yadaihi yana mai daga hannayensa bima fi hadisi Anas saboda abin da ya zo cikin hadithin anas al-mutaqaddim wanda ya gabata filistiska a sallar roƙon ruwa alal mimbar akan mimbari yawmal juma'ati ranar juma'a allahumma hawalaina wala alaina allahumma alal akam wadh-dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitish shajar wannan ita ce addu'ar dauke ruwan sama allahumma hawalaina Allah ka ɗauke mana ruwan nan shine hawalaina ka kewaye mana da shi wala alaina kada ya ci gaba da zuba a kanmu a ɗauke shi daga gidajenmu a kai shi cikin gonakinmu shi ne allahumma hawalaina ya ubangiji a kewaye mana da ruwan nan allahumma alal akam ya ubangiji a kai shi kan ainihin al'akam manyan duwatsu wazzirab da ƙananan duwatsu wa butunil audiya da cikin kwarurruka da kwazazzabai wa manabiti shajar da kuma wajen tsirowar shukoki ko kuma ainihin gonaki a kai shi can ya Allah in an ga cewa nan cikin gari ruwan ya yi yawa gine-gine suna ta zubewa suna ta a toka ga sai a yi addu'ar Allah ta'ala ya kai shi inda ake da bukata muttafaqun alai imam al-bukhari hadithi na 1014 imam muslim hadithi na 897 wal akam dunal jibal wa a'ala min rabi'a al-akam dun al-jibal wato shi bai kai al-jibal ba wa a'ala min rabi'a kuma ya fi rabi'a wa zirab wato su laraba harshen su yana da yalwa sosai eh yanzu kai daga karamin dutse sai babban dutse sai kuma wanne shi kenan kawai babban dutse sai gwauron dutse kuma ko ina jin gwauro saboda ya, ya gawurta ya girma da yawa kila shi sa ake ce masa ba irinsa ko eh to su kaga suna da wannan al'akam din amin yake cewa dunal jibal shi al'akam a yanayin duwatsu to shi bai kai aljibal ba wa a'ala min rabi'a ko kuma wani dutsen da sunansa rabi'a amma kuma shi al'akam bai kai aljibal ba amma kuma yafi arrabi'a wa zirab da kuma azzirab shi ma nau'i ne na dutse aljibalul munbasida shi azzirab wato irin shimfiɗaɗɗen dutsen nan wanda za ka gan shi ya kwanta ya falalan dutse gairar aliya ba maɗaukaki ba shi wanda za a gan shi a kwance ke shi kuma ba tsawoye ba wannan shi ake kira azirab asabi'atu mas'ala ta bakwai alistisqa'u biduni al-khuruj lis-sala shin ko za a iya roƙon ruwa ba sai an fita zuwa yin sallah din ba fabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam aujuhun lil-istisqa' fuskoki da dama sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam na roƙon ruwa bidunil khuruj lis salati ba ma sai an fita zuwa sallah din ba fa min zalika na daga cikin irin waɗannan fuskokin du'a'ul istisqa sallah wato addu'ar roƙon ruwa fi khutbatil juma'a a hudubar juma'a ba laifi a gaya limamin ranar juma'a sanar da shi cewa fa liman ana bukatar ruwa al'amarin akwai ban tsoro damuna gashi gashi ga amfani bai abin nan ba kuma ga ruwa ya ɗauke sai a gaya liman ko a kan mumbari sai ya addu'a kaga ba a yi sallah ba to daga alhamisa ne to yana jin daga lissafin ne asadisa zai zama ko eh asadisa ne nan sai malam yasa bana asabi'a eh gaskiya ne asadisa shine daidai asadisa mas'ala ta shida kenan al-istisqa'u bidunil khuruj lis-salati to shine yake cewa du'a istisqa'i fi khutbatil juma'a wato addu'ar roƙon ruwa a ainihin wato hudu ba juma'a fa an anas na radiyallahu an an karɓo daga anas Allah ya ƙara masa yadda anna rajulan da khalal masjida wani mutum ya shigo masallaci yau mal juma'a ta ranar juma'a a fujajen kawai aka gan shi ya faɗo cikin masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun ya khutub a lokacin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an yi dace yana tsaye yana khutuba fastaqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qa'iman a tsaye thumma qala sannan sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah halakatil amwal dukiyoyi fa sun halaka wan qata'atis subul hanyoyi duk sun yanke hanyoyin arziki babu amfanin gona yana nema ya gaza fad'ullaha an yugithana ka roƙan mana Allah ya bamu ruwa farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dai nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa thumma qala sannan sai ce Allahumma agithna Allahumma agithna ya Allah ka bamu ruwa Allah ka bamu ruwa qala Anas Anas yake ta wala wallahi yace na rantse da Allah ma na rafis sama'i min sahabatin babu alamar giragizai a sama ba alamar hadari ba ma ganin wani hadari a sama wala ƙaza'atan wato wala ƙaza'atin ko kuma ainihin wato wani yanki ko da ɗan kaɗan ne na hadari shine ƙaza'a sahab kamar wanda yake ya yi yawa kenan ƙaza'a kuma ƙitsa'atun min algayim wato wani ɗan yanki ma na hadari ba ma gani ma'ana sama fayau take babu alamar hadari wala bainana wa baina sal'in min baitin wala dar sannan babu wani gida ko wani gini da ya tare tsakaninmu da dutsen sal'u shi sal'u ɗin wani dutse ne cikin duwatsun madina balle mu ce ko anas ce ballanta namu tsammaci kila ginin nan ne ya hana mu gano hadari ta bayan dutsen sal'u kila akwai hadari ma'ana yana so ya tabbatar mana da cewa lokacin da mutumin ya shigo ya roƙi annabi addu'a cewa ai addu'ar roƙon ruwa a lokacin ba hadari ba alamarsa shine ma'ana ba hadari babu kuma wani abu da ya kare mu daga barin daga ganin saman da za mu iya gane cewa akwai hadari ko babu ƙala ya ce faɗala admin wara'ihi sahabatun kawai sai muka ga wani hadari wani girgije ya ɓullo min wara'ihi ta bayan dutsen sal'u mithla turs kamar garkuwar yaƙi a cure taho yana zuwa falamma ta wasaɗaci sama yayin da ya zo tsakiyar sama in tashar kuma sai muka ga yana ta wawwatsuwa yana ta faɗi yana ta faɗi da ya taho a cure amma da ya zo tsakiyar sama sai kuma ya watsu ko'ina shine in tashara thumma amdarat wannan hadarin ya dinga zubar da ruwa aka yi ta ruwan sama fala wallahi ma ra'ayna shamsa sabtan yace na rantse da Allah sati guda ba mu ga rana ba ruwa kawai ake ta yi kaga ai gidaje kuma irin na wancan lokacin ko irin na wannan lokacin ne yaya ai sati guda ana ta ruwa kamar da bakin kwarya ai gidajen da za su yi ruku'u su tafi sujada suna da yawa an fahimta eh saboda aka ruwa sati guda ruwa ba ba kakkautawa thumma dakhala rajulun min zalika albab sai kuma ga wani mutum ya shigo ta dai wannan kofar fil jumu'ati a fil jumu'a a juma'a ta gaba ma'ana juma'a mai kewayowa sai ga wani mutum ya shigo ta wannan kofar dai wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qa'imun ya khutub lokacin kuma shi ma dai annabi yana tsaye yana khutuba fastaqbalahu qa'iman shi wannan mutum sai sake fuskantar wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ya tsaya faqal sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah halakatul amwal dukiyoyi fa suna ta halaka ba amfanin gona fa ruwa yana ta tafiya da shi wan qata'ati subul hanyoyi duk sun yanke fad'ullaha yumsikuha yumsikha anna ya Allah ka ya, ya ma'aikin Allah ka roki Allah ya tsayar mana da ruwan nan qala ana zace farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dai nan ma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa thumma qala sannan sai ce Allahumma hawalaina wala alaina اللهم على الآكام والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر يا الله أكيو يدروانا أكم Allah maɗaukakin sarki a kai shi bayan duwatsu manya-manya da ƙanana da cikin kwararruka da kwazazzabai da wajen tsirowar ainihin wato bishiyoyi. Ƙala, ana da ce fa'aƙala'at kawai sai ruwa ya ɗauke cak. Sai ga ruwa ya ɗauke wa kharajna namshi fi shams. sai ga shi ma mun an idar da sallah mun fito muna tafiya a cikin rana rana ta fito sallallahu alaihi wa sallam to kaga in ka kalli wannan muhallin shahidi shine kaga an yi addu'ar roƙon ruwa ba tare da an yi sallah ba ko kaga ba a je an yi waccan sallah wadda muka karanta a baya to nan ba a yi ta ba kawai ana zuwa aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya addu'a kuma Allah ya karba addu'ar aka yi ruwa kuma ma ana cikin aka yi ruwan kuma mutane sai ga ruwan ya fi karfin wanda za su iya suka sake dawowa suka ce a roƙi Allah kuma aka sake roƙa ruwa ya tsaya qala al-hafiz al-hafiz ibn hajar yake cewa wa fihi min al-fawaid a cikin wannan hadisi akwai fa'idoji idkhalu du'a al-istisqa fi khutbati al-jum'a daga cikin fa'idar da zamu samu a wannan hadisin halaccin shigar da addu'ar roƙon ruwa cikin hudubar juma'a wa du'a bihi da kuma yin addu'ar ruwa din roƙon ruwan alal mimbar akan mimbari min gairi tahwilin ba tare da an juya mayafi ba fihi a cikin ainihin wato roƙon ruwan walasti kibalin ilal qibla ba tare da kuma an fuskanci alqibla ba kamar yadda duk muka karanta wancan hadisan kaga dan annabi sallallahu alaihi wasallam bai juya mayafinsa ba bai kalli alqibla ba bai yi sallah ba a yanda yake aka gaya masa kawai ya tsaya ya daga hannu ya addu'a walijtiza walijtiza bi salatil jumu'ati an salatil istisqa da kuma wadatuwa da isuwa da yin sallar juma'a ba sai an yi sallar roƙon ruwan ba a yi addu'a kawai sai zamto sallar juma'ar da za a yi tunda an yi sallar roƙon ruwan an yi addu'a roƙon ruwan to sallar za ta iya isarwa ba sai an yi sallar roƙon ruwa ba wa jawazu listisqa bi ghairi salatin makhsusa da kuma halaccin yin wato halaccin roƙon ruwa ba tare da an yi wata sallah ta musamman ba wannan ka duba fatul bari na alhafiz ibn hajar mujalladi na biyu shafi na 589 na biyu alistisqa'u fil masjidi fi gairi juma'atin wa min gairi salatin sannan halaccin yin roƙon ruwa fil masjidi a masallaci fi gairi juma'atin ba tare da sallar juma'a ba ma wa min gairi salatin kuma ba tare da kowace sallah ba ko da ba ta juma'ar ba ta kowace irin sallah kawai a cikin masallaci a roƙi ruwa kama fi hadithi jabir kamar yadda ya zo cikin hadithin jabir qala yace atacin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bawakin taron makoka wato mata masu kuka suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wahiya jam'u bakiya shine jam'i na mai kuka fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace allahumma masqina gaithan mugithan mari'an nafi'an ghayra darrin ajilan ghayra ajil fa atbaqat alaihim sama kamar yadda muka karanta hadithin dazu kaga anan an nuna ba sallar juma'a bane ba kuma sallah akai ba na uku al-istisqa'u kharij al-masjid ana iya roƙon ruwa a wajen masallaci ba ma sai a cikin masallaci ba fa an umair maula abil laham annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastasqi inda ahjari zait qariban min az-zawra wato ainihin wato umair maula abil laham yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi yana roƙon ruwa inda ahjarin inda ahjarin zaid a wajen wani guri da ake kiran ahjarin zaid wato wajen duwatsun madina ne an kira shi da ahjarin zaid saboda an ce duwatsun gurin baƙaƙe ne kamar an shafa musu kwalta ko an shafa musu mai kamar wani mai aka shafa musu baki duk baƙaƙe ne duwatsun gurin shi yasa ake kiran su ake kiran gurin da suke ahjarin zaid an gane ko to a daidai wajen wannan gurin ahjarin zaid din wato a cikin garin madina ne ƙariban minas zaura kusa da wani guri da ake kiransa zaura shi ma sunan guri ne to a nan shi wannan umair maula abin laham ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka'iman a tsaye ya du'u yana addu'a rafi'an yadaihi yana mai ɗaga hannayensa kibala wajen yi dab da fuskarsa ba ma irin wancan da ɗaga hannun ba la yujawizu bihi ma ra'asahu bai wuce kansa da hannayen nasa ba ma'ana kan hannayen daidai kansa suka tsaya bai ma ɗaga can da yawa ba kaga wannan ita ma ainihin wato wata kaifiya ce ta salatul istisqa ba sai a cikin masallaci ba domin kaga nan gurin da shi wannan maula abin laham din ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba masallaci ba ne an gane ko to mun zo daidai a kan gaba mun zo kan ba fasali kuma lokaci yayi insha Allah sai mu tsaya a nan sai mu tashi fasulun fi rakatayil fajr abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu